بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن دبيو قوة رمضان شكرا تدبو بيو دبو دبو دبو da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da wato goma sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya darasi na biyar a cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salatu wassalam wanda jiya mun tsaya ne a daidai gabar maganar da allah ke cewa laqad hammat bihi wa hamma biha لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين akwai maganganun malamai masu tarin yawa dangane da fassarar mai ake nufi da hammat bihi wa hamma biha wasu sun faɗa cewa ta himmatu da shi ya himmatu da ita da yawa yawa daga cikinsu kamar yadda an samu riwayoyi daga magabata na kwarai cewa lallai yusuf ya himmatu da wannan mata ita ma ta himmatu da shi kamar yadda ya zo daga abdullahi dan abbas yake cewa halal hamyani wa jalasa minha majlis al-kha'ini hatta kai ga ya himmatu ya kimtsu kamar yadda wanda yake zuwa ya sadu da macen da ba tasa ba yake yi shi ma ya kimtsu a haka to amma daga ƙarshe maganganun da malamai suka faɗa cewa irin waɗannan maganganu bai kamata a danganta su ga annabawan Allah ba suka ce wannan la yaliqu bi halil anbiya bai kamata ba annabi ba za a danganta masa wannan ba a cikin maganganun da na samu waɗanda hankali ya ɗan fi kwanciya a kai shine kamar yadda shekul mufassirin ibn jarir tabari Allah ya ƙara masa rahama ya ce um, abin da ya fi dacewa zancen da ya fi daidai shine a tafsirin abu hayyan ya kawo magana cewa um, tawwalal mufassiruna malaman tafsiri sun tsawaita zance fi tafsirin hadainil hammaini dangane da waɗannan himmatuwa guda biyu na yusuf da na wannan mata yace wa nasaba ba'dhum li yusuf ma la yajuzu nisbatuhu li ahadil fusaq har ma wasu malamai a wajen fassarar su sun danganta wato maganar cewa yusuf ya himmatu da ita a irin da bai kamata ma ɗaiɗaikun fasikan mutane ma a danganta wannan magana gare su ba amma an danganta wa yusuf ya ce wallazi akhtaruhu anna yusuf alaihi salam lam yaqa minhum hammun biha albatta abu hayya ne ce shi abin da ya zaba abin da yake ganin shine daidai ai yusuf gaba ɗaya ma bai himmatu na ya sadu da ita ba ya ce bal huwa manfiyun wannan allah ma ya kore masa saboda Allah ya ce wato laula an ra'a burhana rabbihi laula an ra'a burhana rabbi a ra'ayin Abu Hayyan yana gani cewa tunda Allah ya ce da ba dan ya ga wani wato taimako daga ubangijinsa ko wani burhani daga Allah ba da yayi wannan abun to kenan ya nuna bai yi ba to shi ma ibnu jarir tabari abin da ya rinjayar kenan ba za a danganta wannan himmatuwa din ga annabi yusuf cewa har shi ma ya kimtsa kamar yadda ita ta kimtsa ba wallahu ta'ala a'lam a takaicen takaicewa abinda suka faɗa kenan akwai magana mai kyau daga hasanul basri Allah ya ƙara masa irhama yana cewa inna Allah ta'ala lam yadhkur dhunubal anbiya'i fil qur'ani li yu'ayyirahum ai Allah tabaraka wa ta'ala bai faɗi zunuban annabawa a cikin alqur'ani dan ya aibanta su ko ya ayyara su ba a'a ya faɗi wannan ne li yubayyana mawdi'an ni'mati alaihim dan Allah ya bayyana wato irin ni'imar da ya yi musu wali Allah ya yi asa ahadun min rahmatihi saboda kuma kada wani ya ɗauke tsammani daga rahmar Ubangiji kawai amma ba wai dan a bata su ne ko a soke su ba so a takaicen takaicewa Allah Ubangiji ya ce ya himmatu da ita da ba dan ya ga burhana rabbihi ba shi ma alburhan din malamai sun yi sabani wai me alburhan min rabbihi din daga cikin maganganun malaman tafsiri da yawa yawan su kamar da imamu qatada yake faɗa cewa ai shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam wai ya ga hoton annabi yaqub ne mana kamar sai Allah ya kawo masa hoton baban shi yaqub a lokacin kamar sai Allah ya kawo masa shi kamar a mafarki kamar gashi yana ganin sa sai kuma dai bai yi wannan abun ba wasu kuma suka ce ta saman inda yake ɗakinsa ya hango ya ga baban nashi yaƙo to sai bai yi abin ba wannan ita ma riwaya ce kamar yadda ya zo a cikin addurrul mansur tafsirin na addurrul mansur abdullahi abbas ma ce musila lahu yaqub babansa yaqub din nan dai aka nuna masa ya gani sai ya bugi kirjinsa ya ce kada yi daudin so dai maganganun malamai da yawa waɗanda duka gaskiya ba ba qur'ani ne bayanin me ya gani ba Allah dai ya ce ya ga wani wani hujja ko wani karfi ko wani taimako daga gare shi Allah ya tsare shi a matsayin sa na annabi kadhalika linasrifa anhu su sai kuma Allah ya ce kamar haka ne muka ɗauke masa dukkan mummunan abu daga gare shi da alfasha ma muka ɗauke masa Allah ya ce ba mu bashi yayi ba tunda shi annabi ne annabi ko daman kaga ba za a same shi da wannan danyen aikin ba innahu min ibadina al-mukhlasin to sai ce mai kuma malam bayan wannan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم to abu dai ya tsananta ta yadda ya kai ga sun ruga da gudu ma gaba ɗayansu shi ya danna da gudu ya yi bakin ƙofa zai fita ita ma kuma ta bi shi yayin da Allah ya nuna masa wannan burhani daga gare shi sai ya tashi yana mai sauri ya tinkari kofa zai je ya fita don bai amince da wannan abin da aka kiraye shi yi ba kuma ita ma wannan mata sai ta bi shi da gudu don ta je ta rike wannan kofar ta hana shi fita kula fa sosai jama'a da makircin mata yusuf ya riga ta yi gaba sai kuma ta je ta riske shi tana riskan sannan sai ta cafke rigansa ta baya sai ta jawo shi ta jawo shi zuwa gare ta don mai dan kada ya fita wato fitinar ta kai ga ya danna da gudu ya je ya buɗe ƙofa zai fita ya gudu ita kuma ta bi shi da ta bi shi kuma sai ta kama wuyan rigarsa ta baya sai ta jawo shi dan kada ya fita yanzu abin da nake son tambaye ku anan shine yayin da aka kama ka aka rike riganka ta baya aka jawo ka rigan nan ta ina ya kamata ta yage ne kam ta gaba ko ta baya kamata ta yage na'am ku nutsu dai idan ai baya kam ya riga rike ba ko idan ya jawo kaga yayin da ya jawo yayin da ta jawo ta rike rigar idan ta jawo shi kuma zai makale to rigar ta ina za ta farke to shi kenan kun yi sabani dai to bari mu ji abinda bari mu ji abinda qur'ani yayi bayani akwai wani sako ne da zan isar a nan gurin wastabaqal baba وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب da suka tsera da gudu ta kama rigarsa ta ja qaddat qamisahu sai ta yaga masa rigarsa min duburin ta baya ta yage masa rigarsa ta ina ta baya suna fitowa tana jin rigarsa din nan rigar tana yagewa sai ga mai gidan ya zo shine wa alfa ya sayyida haladal bab wannan alif din alifu tasniya ne sai da da yusuf din da kuma ita matar sai suka haɗu da sayyida mai gidanta ladal babi a bakin kofa mijin wannan mata kenan yayin da ta gan shi sai kwarjini ya kama ta kawai ka duba makircin mata take har ta yi tunanin amsar da za ta bayar kalat ta riga kafin mijin ma ya yi magana sai take cewa ma jaza'u man arada bi ahlika su ya mai gida a tunaninka me sakamakon wanda ya nufaci mummunan abu da iyalinka tana nufin me ya sakamakon mutumin da ya nufaci iyalinka da zina ta yi mai wannan tambaya sai ta ji tsoron kamar kai wannan mutumin ba zuciya za ta iya daukan sai kashe yusuf din ya zai zo ya min kaza da iyalina zai iya kashe yusuf din sai ta yi maza ta ce illa an yusuf jana ai kawai sakamakonsa a sashi a kurkuku a daure shi aw azabun alim ko kuma a yi masa azaba mai raɗaɗi a zane shi da bulali malam ka duba makircin mata fa ni ban sani ba ma ko an fahimta ko ba a fahimta ba Allah alam yanzu ka duba matan nan fa ita fa ta biyo mutumin nan fa tun daga haitalak din nan ta ce haitalak ya ce ma'adallah inna rabbi ahsana maswayi sannan kuma wasu taba kalbaba suka ruga da gudu suka rusa suna sauri wa zai riga wani zuwa kofa yusuf din ya ruga ya je zai kama kofar yana kama kofar ta cafko shi ta jawo riga shi har ta yaga masa riga ana wannan jayayyar sai ga mai gidan ya zo ka duba saboda makaru irin na mace kafin ma ya magana ya ce ga abin da za ta mun za ta mun sharri sai ta ce ya mai gida me kake ganin sakamakon da ya kamata ka ɗauka dangane da wanda ya zo zai maka ha'inci a gida mana kawai ta juya magana cewa ai yusuf ya zo ne ya ha'inci a gidan nan kuma da yake dai ta san cewa zaluntarsa ta yi take kuma sai ta ba da solution din sai ta ba da amsa ta ce ai kawai wannan gwanda a sashi a kurkuku ko kuma ya azaba ai masa azaba mai radadi to bari mu ji shi kuma annabi yusuf me yace a lokacin قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين الله سكي باو الله سيكا ومغنى قال هي راودتني عن نفسي سيكي قامي جدا يتشا اتتني مني كلمة المراودة أنا شيني آه واتو الطلب من الفاحشة neman a yi alfasha da ita ya ce ita ta neme ni ni na ƙina yadda har na gudu kuma ta bi ni annabi yusuf bai ma fito ƙarar ya faɗi abun a fili ba ya ma yi shiru da ba don ta yi magana ba da fita dai kawai zai ma daga gidan shikenan kafin ta yi magana sai ce wa shahida shahidun min aliha akwai shaida da ya shaida cikin iyalanta an yi saɓani dangane da wannan shaidan waiwaye shi an ce wani yaro ne ƙarami ma kamar yadda sa'id bin jubair da imam dahak suka ce yaro ne ƙarami wanda yake zanin goyo ma allah ubangiji ya sa ya yi magana don da ya kare yusuf alaihi salam kamar yadda imam ibn jarir at-tabari ya kawo wannan kisar ko riwayar a cikin tafsirinsa da abu sheikh da ibn abi shayba da ibn al-munzir kamar yadda yazo a cikin ad-durrul mansur to sai aka yi shaida cewa wannan abin da matar ta faɗa fa ba daidai ba ne maganar yusuf ɗin nan ita ce daidai abdullahi ɗan abbas ya ce akwai yara guda biyu sun ya- yara guda hudu ne a duniya da suka yi magana suna 'yan ƙanana suna zanin goyo akwai ibnu mashidat tubnati fir'aun dan gidan matar da take tajewa fir'auna kai fir'auna saboda mulki mace ce take taje masa kai ba wai matarsa ba ta aure ba wata mace ya samu kurin aikinta ta zo ta rinka gyara masa gashinsa saboda tsabar fasadi malam wannan akwai ɗanta in ji abdullahi ɗan abbas ya ce annabi ya ce ya yi magana sai kuma wannan wa shahidu shahidu min ahliha nan na cikin suratu yusuf yaron da ya bada shaida akan yusuf na uku shine wani yaro da ake ce da shi sahibu juraij juraij wani bawan allah ne mai bautar allah yana yawan bautan ubangiji har ta kai ga ya fita wajen gari ya dan yi dan bukkansa a wajen gari can kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari hadisin juraij mai tsawo ya fita wajen gari yana yin sallah yana ibada wata ran mahaifiyarsa ta je neman sa sai ta same shi yana sallah ya ce juraij ta ce ya juraij to yana cikin sallah sai ya daga hannu ya ce ya rabbi ummi wa salati ya ce ya ubangiji ga mahaifiyata tana kira ga kuma sallana ma'ana ga girman ki- kiran mahaifiya ga kuma girman sallah wanne zan yi wanne zan bari ya ci gaba da sallarsa shi juraish ya ci gaba da me da sallarsa mahaifiyar nan ta jira ta jira dai juraish mai tsawon sallah wani a banu isra'il ya faru ta tafi ta sake dawowa wata ran tana son magana da shi ta ce ya juraij kuma sai ta samu kuma juraij yana sallah sai ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji ga mahaifiyata tana kira ga kuma sallata shi fa juraij kullun sallah ta tafi ta sake dawowa wata rana kuma du sai ta tarar da juraij yana sallah ta ce ya juraij ya ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji mahaifiyata ya ubangiji ga kuma sallata mahaifiyar nan sai zuciya ta kama ta ina son mu fahimci wannan kisar sosai zuciya ta kama ta ita ma ta daga hannu sai ta yi addu'a ta ce ya ubangiji la tumithu kada ka ɗauki ran wannan yaron jiraiju sai ya yi ido biyu da karuwa ranta ya ɓaci kenan sai ya yi karan batta da karuwa kawai ta juya ta tafiyarta ku duba tasirin addu'ar iyaye malam imam al-bukhari ya ruwaito hadisi a cikin littafin al-adabul mufrad cewa Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye akan ‘ya'yansu addu'ar alheri ko na sharri duk wanda ya kuskure iyayensa suka yi masa mummunan addu'a to fa Allah fa yana karba ba ruwan shi matukar an shiga hakkin iyayen haka kuma in iyayenka suka yi maka addu'a na alkhairi to kuma Allah yana gaggawan karba saboda matsayin iyaye a wajen ubangiji anishkurli wali walidayka ilayya almasir yace ka gode mun kuma ka gode wa iyayenka inji Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ɗaya kenan sai ce wa bil walidaini ihsana iyaye kuma ka kyautata musu to saboda wannan tasirin iyaye ina faɗin wannan saboda wanda Allah ya sa har yanzu da sauran iyayensa suna raye da su to yayi kokari ya bi su ya samu aljanna ka yi amfani da wannan iyayen naka kaman wani an instrument ne da za ka yi amfani da shi wajen samun gidan aljanna ta ce ya Allah kada ka ɗauki ran wannan bawan Allah sai ya yi karan bata da karuwa kafin na shiga kisar in ƙarasa muku na hudun shine isa dan maryam wannan ku riga kun sani dama qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya to yayi magana yana cikin zanin goyo wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin kamar da qur'ani ya bada labari to ya aka shi wannan jiredin ya ci karo kuma da karuwa kawai malam sai ta tafi ta je gida ya aka yi ya aka yi sai ga wata karuwa wata mata a wannan zamanin ta je ta yi wa wani ciki wani makiyayi wani mutum mai kiwo shine ya je ya mata ciki mai kiwo a daji ba fa ba fulatani ba mai kiwo kawai aka ci yawwa kada a ce mai kiwo kasan ana kiran mai kiwo sai mutum ya dauka ba fulatani ne yawwa ba wai fulani ne kadai suke yin kiwo ba yawwa dan mai karatun shi ma ba fulatanin ne ka ku ai gwandan kau da lamiri yawwa a'a sai aka zo ana ta faɗa a gari an yi abun kunya wannan mata ta yi abun kunya dan bakon abu ne a wajen su ya za a ce mace ta yi ciki da aka zo aka ritsa wannan mata waye muke ciki kawai don sharri irin na mata kaga wani makircin mata ko kawai sai ta ce juraiju ne aka ce juraiju wani juraiju juraiju mai sallah ta ce eh shi to daman ba son sa ake yi ba addini ya sha bamban aqida ta sha bamban mai gari ya ce a kira shi za a wulakanta shi sai an tozarta shi in gaya muku mutanen gari suka je suka samu jirejo a ɗakinsa inda yake sallah suka rushe ɗakin suka bubbugo shi suka bubbuge shi suka jajjawo shi aka tawo da shi aka ce sai ya zo gaban sarki an wulakanta shi kofar fada ya ce to shi kuma duk wanda ya ce ya yi zina in sha Allah tsakaninsa da Allah kuma a zo a bincika a gaya masa waye ya ce ya yi zina din sai aka ce ai ga wata mata nan ta je ta yi ciki a garin nan ba a san waye ya mata ciki ba kuma an tambaye ta ta ce kai ne to kaga hanyar da za a zo da karuwa kaga addu'ar iyaye ko sai gashi an ɗauko da wannan mata karuwa an taho da ita ga jireju a gaban sarki ga karuwa a gaban sarki sai aka tambayi karuwa aka ce ke waye miki ciki kawai sai ta nuna jureju to jureju sai to jureju ta kawa da tsoron Allah kansa abin nan to dole daga kai ya ce ni kaga dole kalle ta shikenan addu'ar mahaifiya ta ta yi an yi karo da me an ga karuwa to a wata riwaya sai aka ce ya duba cikin nata cikin tumbin cikin sai ya nuna cikin ya ce ya babus babus a yarensu a wannan lokacin ana nufin ya kai ɗan ƙaramin yaro jariri ya babus man abuk ya babus ya kai wannan ɗan jariri waye ubanka kawai sai ɗan jariri sai ya ce ra'iyal ganami mai kiwon tumaki mai kiwon dabbobi jirairu ya ce kun ji abin da ya ce a wata riwaya aka ce ta ma haife shi yana hannu yana cikin zanin goyo jirairu ya nuna shi wata riwaya zungurinsa ya ce kai waye ubanka allahu akbar kaga kuma walittaka kaga waliyan allah na gaskiya ba yan jabu ba ai kwarai da gaske ah to malam akwai wani shakka kan wannan walitakan ai ba yan fi wannan bane ba yan jabu bane ba waliyan da ake musu kida da waka bane ana ana cewa su alloli ne ba su bane wannan wali ne mai rijista daga buhari daga bakin annabi ya ce waye babanka malam sai dan jariri yake cewa ra'iyar ganami ya ce mai kiwon dabbobi sai aka ce subhanallah kamar dai irin an ji kunya an tozarta gajireji kuma an wulakanta shi an tozarta shi an masa mi sai sarki ya ce a a to yanzu wannan abin da aka yi jireju ba a kyauta ba gaskiya za a gina masa gidan zinari za a masa kaza za a masa kaza ce a a a ni duniya daman ba son ta nake ba yawwa saboda gudun duniyar ma na tsallaka na bar cikin gari na koma daji a je a gina mun gidana gidan tabo daki na dakin kara dakin tabo yanda yake a dan mun dan matakala matakala itace fa matakala itace dan tattaka ya hau saboda ruwa da zai rinka gudana a kare hau ya ci gaba da sallarsa aka je aka gyara masa ya koma ya ci gaba da ya ci gaba da mi ya ci gaba da ibadarsa sallarsa mahallu shahid ga dan jariri dan karami yayi magana a zanin goyo ga isa yayi magana sai waɗancan da muka ba labari sai wannan wa shahidu shahidun min ahli kenan kamar yadda imam al-bagawi ya kawo a cikin tafsirinsa so me zamu iya fahimta a nan gurin akwai bayin Allah malam da Allah ya tsare su ya ba su matsayi ya ba su daraja taba su matsala ne ka ga mutum kawai mutumin da ya kama Allah yake bin Allah yake bautar Allah tsakaninsa da ubangiji ba ruwansa da hayaniyar mutane shi bai shiga cikin rikicin ku ba bai shiga cikin matsalar siyasar ku ba bai shiga cikin harkar kasuwancin ku ba bai shiga cikin mu'amalolin ku ba ba ruwansa Allah yake yi wa bauta kawai wani kawai ya tashi saboda shari ya je takale shi je gaya masa wani abu na shari ko na shin kyautawa ko a ganshi a ce waɗannan ai munafukan kenan so wallahi duk wanda yake wa irin waɗannan bayan Allah wato wato shigengeniya da faɗa musu maganganu mara kyau zai iya jefa kansa cikin halaka kuma ku sani cewa mutum yana iya samun matsayi ne a wajen Allah yayin da ya matsi ubangiji kuma ku sani cewa ashe iyaye dai maganar su tana da tasiri sannan kuma kada ku manta da makircin mata dan a kansa muke yawwa to yanzu dai ga wannan mata ta ainihin wato ta, yanka wa annabi yusuf shari shikenan to ga abin da mai shaida ya ce ya ce in kana qamisuhu qudda min qubulin a duba rigar yusufa idan har rigar yusuf ta yage ne ta gaba fasadaqat to gaskiya matan nan gaskiya ta yi cewa yusuf shi ya neme ta ina so ku lura da analysis din yanda abin zai bayyana idan har rigar yusuf in ta gaba ta yage to fasa da wannan matar sarki gaskiya ta faɗa yusuf shi ya neme ta wa huwa min alkadhibina shi kuma yusuf ƙarya yayi wal iyadu billah wannan maganan mai shaida kenan taban ku rike cewa qur'ani dai bai gaya mana wane ne ba zaidu ne ko amru ne baki ne fari ne dogo ne wane ne jariri ma jariri ma ne qur'ani dai ya ce mai shaida ya bada shaida kawai dai ka rike an bada shaida to me cikatan zancen nasa وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين mai shaidan nan dai sai ce idan kuma a duba idan har rigar yusuf ta yage ne ta baya dubur in ta bayanta ta yage fa kadhabat to wannan mata ƙarya ta yi wa huwa min as-sadiqina yusuf yana cikin masu gaskiya to ku koma can farkon ayar da ya bada labari yace qala hiya rawadatni an nafsi ko a kafin nan kai wastabaqal baba wa qaddat qamisahu wa qaddat qamisahu min dubur me min dubur ta baya to shi kuma daman cewa yayi wa in kana qamisuhu can wa qaddad qamisahu nan kuma wa in kana wa in kana qamisuhu saboda masu hadda ko a kiyaye wa in kana qamisuhu qudda min duburin min duburin can kuma Allah ya ce wa qaddad qamisahu min duburin to kuma ta yaga mai riga din ta dubur din kuma ya ce in har ta dubur riga ta yage ta baya to fa kada bar wannan mata ƙarya take yi wa huwa min as-sadiqin yusuf kuma yana cikin masu gaskiya to kuma dama ya riga an faɗa rigar sai ina ta yage to wai me bambancin tsagewar riga ta gaba da ta baya me bambancin kaga idan ta baya ne ko idan ta baya ne kenan ya ruga yana gudu ya tafi tana kokarin me jansa ko tana kokarin jansa tana kokarin jansa yana kokarin guduwa to jan da take yi din sai ta yaga mai riga ta baya idan kuma ta gaba ne to ya nuna cewa shi ne yake kokarin runguman ta kama ta wal iyazu billah a wajen kokawar har ta yaga masa riga ta gaba to kuma Allah da hikimarsa rigar annabi Yusuf sai ta zama shaidar da za ta kubutar da shi daga makircin da aka masa amma duk da haka bai fatsallake daga makarun mace ba to bari mu ji me ya faru ne kam
فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن
na'am ان كيدكن عظيم shikenan falamma ra'a qamisahu qudda min dubur yayin da aka ga cewa rigar annabi yusufa ta yage ne ta gaba shi sarki shi mai gida da aka kawo masa ƙara aka yi wa yusuf sharri yayin da ya ga rigar yusuf ta tsage ta gaba kuma ga abin da mai shaida ya faɗa ai ta baya afwan daga nan sai ya gane kai lalle matan nan ta sama kira ce tun da ga yaro karami ya ba da shaida karamin yaro da baya magana ya magana ya gane cewa lalle yusuf kubutaccen mutum ne kala kawai sai ya juya kan matan nan ya ce inna min kaidi kunna wannan abin da kika shirya yana daga cikin kaidin ku da makircin ku ko mata ina matan suke suna ji na alkur'ani ne faɗa fa yace innahu min kaidi kunna mata kuna da kaidi kuma ba idan har annabin Allah malam bai ƙetare kaidin mace ba kai yanzu a nan gurin wani mutum mutum na wannan ƙarshen zamanin kai har kana da wani alfahari da za ka tsallake kaidin mace ai wallahi mace malam in kaga ka fi ƙarfin mace kiyamun laili sallar dare kurum da azumin litinin da alhamis da roƙon Allah Allah Allah Allah Ubangiji ka samu fi ƙarfin matanmu ya Allah ya Allah ya Allah ka taimake mu a kansu daman ba ku ce amin ba tun da yawancin ku ba ku yi rijista ba tukuna nan gaba ne za ku yi rijista Allah kiyaye mu wallahi mala idan mace ta yi kwance-kwance ta yanka maka kaidi ai sai ka yi jinya to Allah kiyaye mu bawan Allah da ya juya ya ce to wannan fa yana daga cikin kaidin ku innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim lalle kaidin ku ko mata mai girma ne wasu malamai suka ce wannan maganar ba maganar shi mijin bane maganar shi shahid din ne mai ba da shaidan ne ya ce wannan abun fa kaidin ku ne ko mata kuma kaidin ku mai girma ne mata dai tana tsaye Allah da hikimarsa tun a lokacin ya fara nuna annabta ga annabi Yusuf da gata da yake wa bayinsa na kwarai ku dan rike mun mu dan taka birki kaɗan daga nan ya kamata ka fahimci duk lokacin da mutum ya tsaya wa ubangiji ya kama hanyar Allah to duk makirce makircen da za a kulla masa insha Allah kamar rubutu ne akan ruwa wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna ta yin makirci suna ta gulle-gulle don su kifar da kai don su hantsilar da kai don su hambarar da kai don su tankadar da kai don su tambatsar da kai don su maka duk yadda za su yi ma ba ka rike Allah ba ka kwanta kai baccin ka ba abin da zai same ka sai taimakon Allah haka alkawarin Allah yake yanzu ka duba ka duba Yusuf din nan wannan bawan Allah wato malamai shi yasa suke cewa duk wanda Allah yake so ya daga shi to zai yi ta jefa shi cikin jarrabawa ban sani ko an fahimce ni duk wanda Allah yake so zai mai da shi wani Allah yake so zai daga darajarsa nan gaba zai zama ba dama ne to gaskiya zai haɗu da 'yan matsaloli obstacles a hanya zai ta faɗawa ramuka za a yi ta mai makirci a jefa nan a danne ya tsallaka ya kubuto a tona masa wannan ramin ya ƙetare da ƙyar a jawo shi da makata ya ƙara gaba ka ga dai abin kamar bai zai kai labari ba ashe Allah yana mai wani tanadi ne nan gaba ku tuna wannan Yusuf din alaihi salam annabin Allah dan annabi jikan annabi ku tuna lokacin da aka ɗauke shi malam aka nuna babansa tukun aka fara kaiwa farmaki cewa babansa bai adalci ba ya tsallake ya dawo kan shi aka ɗauke shi aka tafi da shi a makirce a ɓoye aka jefa shi a rijiya da kashe shi ma za a yi da Allah ya so wato yana da nisan kwana sai aka canja shawara a kashe shi cikin 'yan uwan nasa da za su kashe shi wani ya ce bai yadda a kashe shi ba a jefa shi a rijiya bai san ba me zai faru ba fa a rijiyar ya je ya fada cikin rijiyar bai kakkarye ba bai fada cikin ruwa ya sha ruwa ya mutu ba Allah yi makalar da shi a cikin rijiyar ya tsare shi aka zo aka ɗauko shi aka kai shi aka yana murnan an fitar da shi daga rijiya ba yana gani ya samu freedom ba to daga nan kuma sai aka danna shi kasuwa yana matsayin ɗa kuma ɗan ma ɗan annabi aka kai shi kasuwa aka ɗaure shi kamar yadda ake ɗaure akuya aka kasa shi aka sa mai kuɗi aka zo aka saye shi daga nan aka daɗa danna shi wata kasuwar bayin ya san fa shi ba bawa ba ne ya haƙura bai yi doke-doke ba bai yi zage-zage ba yana kallon ikon Allah dan yana tuna maganar da Allah ya ce latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'uruna wallahi sai ka basu labari akan wannan al'amari makirci nan da suka yi maka lokacin sun manta ma ba sani ba aka dauke shi aka kai shi aka sayar da shi da aka zo sayar da shi din gidan sarki aka saye shi ba shi kenan ya huta ba daga gidan sarki ba sai aka ba shi matsayin shugabanci ba to daga nan kuma Allah ya hada shi da ya jona shi da makircin mace ana kawo shi matan nan fa wannan matar da ta ce a tsare shi kar a sai da shi a ji a ci riba a murke shi a matsayin danmu ita ta fara kai mai farmaki ta jawo shi a jika ashe ja a jikan na barna ne ta neme shi ya ƙi ya ce a'udhu billahi ma'azallah bayan wannan ta zo ta yi duk abin da za ta yi fitina na mata Allah ya kubutar da shi ya danna da gudu ya zo ta kama shi ta yaga masa riga ga makirci ga yaga riga mai gida ya zo shi yana tsammani ya kubuta nan ma aka daɗin danna mai shari aka ce ai ya zo ya makirci ne a gidan mai gida a kai shi kurkuku Allah ya mai wani taimako ya bashi agaji wani ya zo ya yi magana wanda baya magana a lokaci ya yi magana aka ba da shaida a kansa har yanzu to wallahi har yanzu malam yusuf bai gama fada cikin kaidin matan nan ba tana nan ta lashe takobi sai ta wulakanta annabi yusuf to ina so ku gane wannan mu rinka yi muna dan tsintar me za mu tsinta a hanya kaddara yanzu kai watakila ba irin halin da baka fada ba na rayuwa na wahala ka yi haƙuri ka yi haƙuri watakila Allah yana nufin ka da wani abu ne kai dai gyara aƙida ka tsakaninka da ubangiji idan lokacin mutuwa ka bai yi ba wallahi ba za ka mutu ba ba ga mutumin da ya zo yana yin tafiya aka yi haɗar mota ya danna da gudu irin batan kan nan na masu haɗari yana zuwa ya shiga daji bai san ina ne ba ashe irin kwazazzabon nan ne mugun daji malam kawai ya danna ya je faɗa wani rami yana fadawa rami ya dira malam sai ya tarar da katuwar kasa maciji tafkekiya wanda za ta iya haɗe shi tana bacci ya ce to fa hadarin mota fa kai mota ce za ta kashe shi hadari ya gudu ya samu ya tsallaka irin guduwan nan na rashin hankali ya je fada rami sai ga maciji a gefe kuma ramin ba yanda za a yi dan adam ya fito irin wato ramin nan ne wato gaba ko zazzaban ba ma ba ma wani matakala rami ne zurmawa kurmi kuma cikin daji ne ciyawa ba wanda ma zai san da dan adam a wurin sai ga maciji in ba macizan ba suwa za su zauna gurin sai dai aljanu ya ce shi kuma yau abin da Allah ya kawo shi kenan ya zauna ya jira yana jiran mutuwa kurin shi ma baccin ya kama shi kasa yana bacci shi ma yana bacci suka sha bacci ashe da waya a jikinsa waya kuma sharinta caji ya kusa karewa kasan sharin waya kenan ya yi ta buge-buge ya yi ta buge-buge malam ta hanyar waya aka Allah ya sa aka gane mutumin nan sai da aka yi amfani da kamfanin waya aka yi tracing aka yi tracing aka ce a cikin dajin na akwai mutum yana nan a cikin rami daidai wuri kaza ana bugawa ana wannan ana bugawa sai da aka sa na'ura aka zira masa igiya wannan dai maciji dai yana nan a kwance Allah bai tashe shi daga bacci ba to yaya kaga da ya tashi daga bacci kan ka- ai wannan mutuwar ma ba ta da daɗi ma ai sai dai ya zauna ya ce ki taimaka min ya nemi taimako kwarai da gaske to addu'a roƙon Allah addu'a roƙon Allah addu'a roƙon Allah addu'a roƙon Allah har aka zo aka zuro masa abin nan aka jawo shi kuma aka fito da shi kuma ya zo ya ci gaba da rayuwa waye masa wannan wuru ko laya ko kambu babu komai sai ubangiji so malam aka ce mai rabon ganin baɗi sai ya faga baɗin ko ana dakawa turmi wallahi sai ya tsallaka so kwantar da hankalinka malam ka ci gaba da rayuwarka bakin cikin duniya damuwan duniya bacin ran duniya kulle-kullen masu kulle-kulle makircin masu makaru tonan ramin masu rami yan hasada makiya yan hikidu yan tsurku duk abinda wani dan adam zai yi don ya kifar da kai ko ya tsayar da kai ko ya hana ka motsi ko ya hana ka menene ka yi haƙuri ya yi riko tamassak bi hablillahi tabaraka wa ta'ala wa kun mu'tasiman bihi yi riko da litta- da- da- da- da igiyar ubangiji ka kama ta gam ka jira taimakon Allah tabaraka wa ta'ala to yanzu dai jama'a ga Yusufu mai gida an ba da shaida shi da kansa ya ce lallai kaidin mata yana da girma jama'a qur'ani ne ya ce kaidin mata yana da girma wani matan duka ba wacce aka ware kowa mu ma mazan muna da tamu tsiyar daidai gwargwado amma dai qur'ani dai abin ne nasanta ya ce mata lalle ko kaidin mata yana da girma tunda annabawan Allah ma ba a kyale su ba ba yanzu anan muka karanta da ku kisan annabi ludu da shi da matarsa ba ko ba haka bane ba da nuhu da matarsa ba da irin yadda ya shafa suka shafa ma da su annabawan suna musulunci suna addini su kuma suna kafirci so mace za ta iya shirya maka abin da wallahi baka tsammani kai dai kawai ka rinka dai addu'a ka duba haƙuri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma wallahi sai da suka hada masa zafi a gida wata guda ya tsallake gidan manzon Allah kansa duba haƙuri da irin na nabi shine ma mai cewa ai haƙurin wata guda duba haƙuri da irin na manzon Allah haƙuri dai mutumin ƙauye wata ran yazo ya kama wuyan sai ya murde ya shaƙe shi ya ce ba ni daga cikin dukiyar Allah ba dukiyar abu kazanka ba ya ce yi haƙuri ya sake shi ya shiga gida ya lalumo abinda zai bashi ya bashi kuma ya kyale shi ya tafi amma wallahi mata ba su kyale shi ba wata ran suka kewaye suka yi mitin gaba ɗaya mata annabi suka sashi a gaba wannan ta ce ni abu kaza nake so wannan ta ce ni kuma kaza za a siya mu wannan ta ce ni kuma kaza nake so suka kawo mai lissafin duniya gaba ɗaya ka duba matan annabi matan annabi ummahatul mu'minina annabi ya zauna ya shiru ya tagumi ya ce to ni na ga dai Allah ya turo ni annabi ne ni ba mai kuɗi ba kuma yau ga abin da mata suka ce kenan ko kai waye wata ran wallahi matanka sai ta saita ka za ta seto ka sai ka bayar ba wani magana aya ko na hadisi ko ni la haula wala quwwata hasbunallahu wa ni'mal wakil cire kuɗi kawai ka bayar shine zaman lafiyanka kawai wallahi in baka bayar kuma zaka gani ko amiyarka zaka gane kuranka a miya sai an fara gasa ka a miya tukunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya zai bacin rai dai damuwa dai haka dai aka yi ta hakuri har dai zuwa ƙarshen kissa din so yanzu ga abin da ya faru malam to me ya faru ci gaba يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين shikenan aka fara bawa yusuf hakuri ina ma da daga wannan ba da hakurin shikenan kuma amma kuma akwai wata matsalar a gaba yusuf ya yusuf a'rid an hadha kau da kai ka bar wannan zance kakka ambata shi ga kowa dan ma kada maganar nan ta zo ta yadu babu damuwa yi haƙuri kwantar da hankalinta uzurinka ya bayyana bara'arka ta bayyana ka kubuta ke kuma ita wannan mata kenan wastaghfiri li dhanbiki ki nemi afuwa ki tuba zuwa ga Allah dangane da zunubin da kika aikata na kulla makirci da sharri wa Yusuf innaki kunti minal khati'ina lalle ke tabbas kina cikin waɗanda suka yi kuskure wannan maganar maganar dai mai shaida ɗin nan ne kamar yadda wasu malamai suka faɗa wasu suka ce wastaghfiri li dhanbiki ki nemi mijinki ya miki afuwa kada ya miki ukuba dan ku kin zo kina neman wani namiji ba mai gidanki ba dan kina cikin masu zunubi kin zo kin nemi yaro karami saurayi matashi kin ha'inci mijinki dan neman wani miji ba mijinki ba ha'intar mai gida ne so sai kin nemi ma mai gidan naki ya yafe miki sannan ki nemi Allah ya yafe miki yau dai ƙaryar ki ta bayyana innaki kunti min al-khati'in kina cikin masu kuskure wato masu yin laifi yanzu dai an tabbatarwa da mata laifinta ko to magana dai ta yadu a gari bari ku ji kuma sauran matan gari su kuma sun ji labari matar sarki tana neman yaron gidanta me ya faru malam وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين mata kuma an fara toye-toye ana kwashewa kun san akwai tuya da kwashewa da sun ji labari yadda ka san wato su kansu ake he sun yada shi duk wanda yake so magana ta yadu yanzu yanzu kai ta gurin mata kurum kana kaiwa ba he ka biya ba yanzu yanzu magana za ta yi za ta penetrating ta yadu ta shiga duniya malam mata sun ji labari matar sarki ta yi abin kunya sai aka fara yadawa wa qala niswatun fil madinati sai ga mata suna faɗa fil madina al madina ana nufin wato a wannan gari da yusuf yake ciki madinatu masar garin masar kenan wannan duk labari ana can masar wasu kuma suka ce a madinatu ainu shams akwai garin ainu shams wasu malamai sun yi kokari a irin kokari nasu ana saka musu alkhairi amma ambaci adadin matan wasu mata ne guda biyar su ne suka faɗi wannan to amma dai wannan kamar yadda al'ada kuka sani a ƙur'ani dai bai ambaci waɗannan matan suwaye ba amma dai wajen malaman tafsiri wajen bayane bayanan su Allah musu sakayya suna dan karawa su ce wance ce da wance ce mata farko akwai wanda yake mai ainihin kula da shi sarkin kamar bodegat din sarki matarsa wasu kuma suka ce da ƙari da matar da take kula da matar mai kula da dabbobin sarkin mata ta uku ita ce matar wanda take matar wanda yake yi wa sarkin gurasa mata ta hudu ita ce matar wanda yake shayar da sarki ruwa kun san duk komai masa ake mata ta biyar ita ce matar wanda suka zauna a kurkuku tare da Yusuf haka malamai suke faɗa amma wannan yana buƙatar wani nasi ingantacce da zai karfafa wannan magana din wasu kuma suka ce a mata ne kawai Allah ya ce mata kawai matan gari wasu kuma suka ce a wasu manya-manyan mata ne suke suka don daman talaka mata soki babbar mace yan uwanta ne matan manya a gari suke caka amma wance ta yi abun kunya wallahi ta kunya ta mu yaro yana gidanki yaro yana gidanki yaron kirki yaron nan yusuf da ake faɗa a ce ki zo abun kunya yaron gidanki ɗanki ki neme shi imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi matar aziz matar sarki habba ranki ya daɗe me ya kai ki da wannan ɗanyen aiki kina neman yaronki da kanki da kanki ya yi albasha da ke ƙarshe gafa ha hubba son yaron nan ne ya ratsa zuciyarta kalmar ashigafu a larabci wato wata fata ce mai laushi da take lullube zuciya ita ce ashigaf a larabci to kalmar shagafaha hubban an yi amfani da wannan ne ana nufin wato lalle soyayyar Yusuf ya ratsa zuciyar matar sarkin nan amin Allah ya mana afuwa Allah ya kubutar da kai kai ma yawwa dan harkar mata sai dai addu'a soyayyar ta riga ta shiga jini da tsoka a wata kira'ar ta imamu sha'abi da al'arash sun karanta kad sha'afaha hubba maimakon kad sha'afaha hubba bil aini kenan to me sha'af me bambancin sha'af da shagaf a sha'af shine wato zahaba hubbu biha kulla madhabin soyayya ta tafi da ita duk inda za ta bar ita ma'ana kamar mace ta ce kabba ai wani ya tafi da rayuwa ta gaba daya ko ta ce tab ai wani ya gama tafiya da zuciyata wannan da yaran matasa ne ku kun fi ni sani don da harkokin ku ne kuna yi ma'ana ya kai kololuwa son shi yasa laraba suke cewa sha'aful jibal me sha'aful jibal ana nufin ru'usul jibal saman dutse soyayyanta soyayyen yusuf ya riga ya ɗauke ta ya yi sama da ita idan mun ɗauki riwayar sha'afa ha hubba kenan a maimakon sha'afa ha hubba sai suka ce inna lanara hafi dalalin mubin gaskiya muna ganin wannan mata mata sarkin nan tana cikin bata mabayyanin bata ta yi kuskure babba habba in ma za ta nema ba sai ta nemi wani ba ta nemi yaron gida ai wannan bai yi ba to ita ne matar sarki ta san me ta gani ta san me ta gani ta san abin da ta haɗu da shi to kuma za ta rama gobe za ku ji ramuwar da ta yi su ma waɗanda suka yada wannan maganar suka soke ta cewa ai ta zo ta nemi yaron gidanta kaza kaza ta gayyato su gidanta da ta gayyato su ta ajiye su ta ba su wani abu ta ce yusuf ɗin ya zo ya gitta wuka aka ce ta ba suna yanka kamar kubewa ko wani abu mai kama da kubewa yusufu ya zo wucewa yana zuwa wucewa kawai malam ba kowa ta daga kanta tana kallon shi ba saboda ba san shi ba labari suke ji suka ga dan adam dan adam da ba su taba gani ba kyakkyawan mutum halitta malam ka san mace in ta ga abu mai kyau hankalinta gaba ɗaya rudewa yake tana rike da wuka fa suna ta suna yanka wannan abun ya zo wucewa yusuf kenan malam duk suka gudutsure 'yan yatsunsu suka yayyanke hannun yusuf yana wucewa matar sarki tana can gefe tana kallon ikon allah sai da suka gudutsure 'yan yatsun ta ce to ya aka yi ne kam ku duba hannunku suka gani kuma sai aka yi ta labari gobe za mu ji me ya faru insha allah ta'ala kun san waɗannan mutanen su kuma sai an zo karatu ya su ce ma lokaci ya yi abinda muka faɗa na daidai allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ƙarin bayani ne game da salatul istira salatul istira na jalsatul istira jalsatul istira wani zama ne da ake na hutu a cikin sallah idan mutum ya raka daya kafin ya yunkura ya raka'a ta biyu ana so ya dan zauna haka idan zai tashi sai dunkule hannunsa ya ajinu kenan ya yunkura sai tashi hadisi sahihi tabbatacce ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi idan za ka yi raka'a ta biyu za ka tashi sai ka dan zauna haka dan karamin zama ne ba a dadewa ba kuma zikiri ko tasbihi da ake a wajen haka in daga raka'a ta uku za ka shiga ta hudu ana dan zama sai a yunkura a tashi a shiga raka'a ta hudu ya tabbata hadisi sahihi annabi yana yi so duk wanda yake so ya sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rin kai waɗanda suke yin tawili su ce wai ai annabi sai da ya tsufa ya fara yi ya gaji ne ya fara yi duk babu hujja babu dalili akan wannan yawwa babu hujja babu wata riwaya da ce wai annabi ya tsufa yake yi kawai manzo Allah ya ce ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi duk wanda ya yi sallah yayi wannan zai samu lada Allah zai ba shi lada kuma annabi yayi kuma ya ce yayi sallu kama ra'aytumuni usalli wannan kenan so tana da amfani kuma sunna ce daga cikin sunnoni na sallah sai dai idan mutum bai yi ta ba ba za a ce wai sallarsa ba ta yi ba a sallarsa ta yi kuma Allah zai karba sai dai wanda ya yi ta din ya fi wanda bai yi ba kuma na malam
sai tambaya ta gaba kuma ko da ke waɗansu tambayoyi guda biyu ne masu kamanceceniya masu tambayoyin suka ce malam sun zo ne suka samu ana sallan isha'i a za sun zo za su yi sallan isha'i ne sai suka samu ana sallan tarawih sai suka kabbarta a bayan liman da yake halatta su suna niyan yin sallan isha'i liman yana sallan tarawih to na farkon ya ce idan limamin ya sallame shi idan ya zo cikawa guda biyun fatiha da sura zai yi ko fatiha kawai na biyun kuma ya ce na biyun kuma ya ce malam shi kuma da liman ya sallame sai ya manta suka sallame tare shi kuma ya zai gyara tasa sallah na farko dai wanda zai cika din sai ya kawo fatiha kadai daman an ce idan ka zo yin sallah abinda za ka yi cikawa za ka yi ba ramawa za ka yi shine zan ce mafi inganci a sallah cikawa ake ba ramawa ba cikawa ake ba ramawa ba to kaga bai da matsala kawai sai kawo fatiha guda biyu shikenan ya bi abinsa wannan kuma da ya manta ya je sallame tare da liman to yana tunawa sai ya tashi ya karo raka'o'i guda biyu fatiha zalla sai ya sujada ba'adi shikenan ya gara sallarsa na'am
mai tambaya ta gaba kuma yace malam a kalanda a yau za a sha ruwa ne karfe 6 da minti 42 to amma shi kuma ya sha minti biyu kafin lokacin ya matsayin azumin sa yake azumin ka yayi azumin ka yayi dan shi ma ita ma kalanda ai takrib ne kwatantawa ne dai ake yi dan minti biyun nan ba za a ce azumin ka ya kare ba dan babu dalilin za a ce azumin naka ya kare kuma shi yasa dama aka ce in za ka sha ruwa ba wai kalanda kaɗai ba duba ka ga kaga rana a yamma ka duba ka duba ka duba ka ga babu rana dauki ruwanka ka buga kurum Allah ya bada sa'a kwarai da gaske to haka annabi ya ce in baka ga rana ba sai dai kawai watakila inda akwai gini dogayen gidaje ko dutse ya rufe ta ko wani makamancin wannan amma in dai rana ta fada to dama an yi kalanda ma ana cewa ana tsammanin lokaci kaza rana ta fada in dai ba rana ka sha ruwanka azumin ka yayi Allah taimaka
a mai tambaya na gaba yace shine ana bin sa azumi guda daya to malam zai iya jinkirta azumin sai ranar arfa sai ya hada ya yi niyya guda biyu ya yi azumin da niyan azumin ramadan da na arfa ba ba don san banza ba ba ba wani jinkirta ka ji ma mutane wai mutum ana ban sa bashin azibi wai ya rama ma wai bai zai rama ba wai wai sai ya jinkirta wai wani ka inna lillahi wa inna ilaihi malam ka je arfan kai ka san zaka je arfan ka ji fa in ka mutu baka je arfan ba fa nawa nawa ne irin ka irin ka suka mutu kawai malam ka rama azuminka ana shan ruwa ka rama azuminka kuma ya za ka yi ka haɗa azumin arfa da farilla farilla wannan ramuwa fa farilla ne arfa kuma ba dole ba ne sai dai kai niyyar ramuwa kawai kuma Allah zai baka ladan ramuwa bai baka ladan arfa ba yawwa
a to da wannan muka zo ƙarshen tambayoyi sai masu addu'o'i kuma wannan ya ce mala yana buƙatan addu'a saboda mahaifiyarsa ba ta da lafiya wata uku tana fama da jinya akan hawan jini wannan kuma ya ce yana son a taya shi da addu'a malam da sauran 'yan uwa saboda yana cikin neman aiki wannan kuma ya ce yana so a taya shi da addu'a saboda akwai wani yaro wanda ba shi da lafiya ya gamu da a shafa irin na aljanu matsayin wata uku kenan sannan kuma ya ce malam in akwai wani addu'an da za a bashi na musamman ya rika yi to yana maraba da ita sannan akwai wata mata wata bayar Allah da ta aiko kyautan alkur'ani guda uku sadaka sannan kuma tana tawassuli da wannan sadakan yan uwa masu taya ta da addu'a akan wayansu matsalolinta
to waɗanda duk suka rubuto takaddu suna buƙatar addu'o'i muna fatan Allah ya yi musu matsalolinsu da damuwarsu Allah kuma ya takaita ita wannan mata da take da matsalar shafan aljan akwai addu'o'i da na bawa mata a wajen tafsirin mata da safe za ta iya zuwa wajen yan hizban mu a mata can inda ake karatu sai ta nemi takaddun suna nan da addu'o'i kala kala kala kala an haɗe su wuri guda za ta iya samu sai ta rinka karanta wa yaron insha Allah zai samu waraka ko a samu wani mahaddacin Qur'ani mai aqida sai a sa ya rinka karanta wa yaron Qur'ani in dai matsala aljani ne mutum yake da shi tunda an tabbatar aljani ne a yi ta karanta masa Qur'ani kawai insha Allah zai warke babu babban maganin aljani irin Qur'ani suratul baqara a ta karanta ta ana sauke ta ana zuwa ana dawowa wannan tana da tasiri ba karamin tasiri ba wajen warkar da mutum akan shafan aljan ba wai shi kadai ba ba wai ita kadai ba kowannen mu ma wanda Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi cewa ko gida ne ake karanta suratul baqara shi dan ba zai zauna a gidan ba ba zai kusanci gidan ba so ashe yana da amfani mu lazimci wannan din ya ku yan uwana wannan kenan sannan a wacce ta rubuto tana da matsalan hawan jini da waye da sauransu wani abu ne da yake yana nan da yawa rampant yanzu kusan yana ta faruwa saboda halin rayuwa da yanayin abinci da ake ci da damuwa ta yi wa mutane yawa da kuma dai abubuwa yana faruwa to bai kamata dan mutum yana da hawan jini kuma ya kara wa kansa damuwa ba ka dauka wani abu ne kawai normal ka bi hanyoyi ka bi magunguna kawai inda akwai magani ana shan magani akwai yanda ake ake saukar da shi to sai ka kiyaye abin da zai saukar maka da shi din sai ka maintaining shikenan ka ci gaba da rayuwarka kamar yadda kowa yake yin rayuwa amma wasu da mutum ya an ce yana da hawan jini shikenan kuma sai ga ai shi mutuwa ce kawai ta zo masa to daga hawan jinin kuma wannan tunanin damuwar sai kuma ya ta dora masa abin nan sai ya shiga wani yanayi mara kyau to shi kuma hawan jini wato bawab ne in an ce bawab wata kofa ce da cututtuka da yawa suke kama mutum daga hawan jini musamman idan mutum bai maintaining ya kiyaye ba shan magunguna da yawan da rashin yawan yin tunani tunani da kuma motsa jiki yana taimakawa sosai wajen rage hawan jini a jikin dan adam daga hawan jini mutum yana iya makancewa ta dalilin hawan jini ta dalilin hawan jini mutum yana iya samun ciwon zuciya hawan jini kuma daman dan uwan ciwon suga ne dan juma ne da dan jummai hassan ne da husaini in dai ɗaya ya same ka to da wahala ɗayan bai same ka ba so dole sai an yi ƙoƙari an kiyaye hawan jini yana iya sa mutum paralyze hawan jini yana iya sa mutum ya samu shanyewar ɓangaren jiki yana da matsaloli da yawa turawa suna cewa ko likitoci suna cewa silent killer abin da yake kashe mutum a shiru yanzu yanzu sai ga ya kashe mutum to me yasa yake kashe mutanen saboda mutanen na farko ba sa shan magani sannan ba sa bin ka'ida akwai ka'idoji da ake da bukata na farko mai hawan jini ana so ya yawaita yin bacci ya zama mai hutu duk wanda yake da yawan gajiya ayyuka busy ya shiga can ya fita nan yana da hawan jini to da wahala ya rabu da hawan jini gaskiya amma in mutum yana da hawan jini zai rinka samun wadataccen bacci to wannan baccin yana taimakawa wajen rage shi sannan kiba tana taimakawa wajen haɓaka hawan jini a jikin mutum duk wanda yake da kiba kuma baya kokarin ya rage kibar a jikinsa to yana dada cewa hawan jini bismillah taho mu tafi ne likitoci suna bayani menene sababin samuwar hawan jinin wato irin hanyar jini da dan adam yake da shi jijiyoyin jini passage din to idan mutum yana da kiba da yawa to sai kitse ya yi masa yawa kaga in kaga mutum yana da kiba to akwai kitse a jikinsa kenan to wannan kitsen shine zai shiga har wato majarar dami inda jinin yake gudana kamar yanzu misalin nan ne kofar kofar da jini yake tafiya yake circulating jijiyar jini to kitse sai zo yana tsirowa a cikin jijiyar yana tsira yana tsira yana tsira mai kwan kofar ta zama ta tsaya yanda take yanda Allah ya ta sai ta rinka karancewa dan kitse ya matse ta sai ta zama karama sai ta zama karama to idan jinin ya zo tafiya to bari rinka wucewa kamar yadda ake so ya wuce ba sai an sa pressure an tura shi kenan zuciya sai ta yi pumping ta buga idan ta bugo kuma ba zai iya wucewa normal ba saboda wannan kitsen ya danne kofofin da jinin zai wuce sai da wahala da kire ke wucewa to kamar inji ne na bayi idan aka bude tuyo ruwa yana tafiya normal za ga yana bada ruwa idan kuma wani abu ya rike tiyon ya zo ya dan makale ta wani wuri ko aka dan matse to zaka ji injin ya ƙara ƙara to kamar haka zuciyar dan adam da cike buga jini idan hanyoyin jinin suka samu matsala sun dan tattoshe kaɗan haka me yake totsar da su toshar da su wannan kitsan kibar jikin dan adam to shine sai ga zuciyar tana overworking aikin yana mata yawa to daga nan sai kuma ya sababa mutum mai hawan jini to shine ma zaka ji a ce mutum ya samu mai ciwon zuciya su abin kawai ganewa ne in ka gane ya zaka yi duk wanda yake da kiba yayi kokari yana motsa jiki wannan ya zama dole wasu suna alfahari da kiba mutum ya zama kato da katon tumbi ana ka masha Allah wani ya koshe na alhamdulillah a kashi akwai matsala wallahi akwai matsala ba wani yanzu maganan koshi koshi katon ciki da tumbi zama da kyar tashi da kyar nan matsala ne gwanda a ganka a bushe a yankwane ya fi maka zaman lafiya wallahi so motsa jiki yana da amfani tafiyar kafa ɗauki wannan motsa wannan ka je gona ka yi aiki ka yi tafiyar kafa ka tsallaka nan ka faɗa nan gurin in a gida ne ka rinka tsalle-tsalle wannan yana taimakawa shi za ga ɗan bol da wanda yake guje-guje a duniya za a gan shi ya fi kowa lafiya saboda ya riga ya yi bonin parts ɗin da yake jikinsa gaba ki ɗaya duk kitsan da yake jikinsa ya riga ya kone shi amma ni da kai ai yanzu mu abinda muke da bukata ka cika goshi kai ka zuba tumbi mutum ya ajiye tumbi kai ba mace ba kuma ga ciki a gaban ka so ake kai normal ana ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce manzala da kirjinsa da cikinsa duk ɗaya ne ku yi hakuri fa karatu ne wannan dan yana shafa lafiyar mu so kiba matsala ne wani bincike da turawa suka yi kwanan nan suka ce abin da ya bayyana a duniya waɗanda suka fi kowa yawan mutuwa a shekarun nan a duniya su ne masu kiba tamanin bisa ɗari wanda suka fi kowa mutuwa da wuri da wanda suka fi kowa yawan mutuwa su ne mutane da suke da kiba sannan suka ce cikin research da suka yi abin da ya bayyana shine mutanen da ciwo ya fi gaggawan kama su a duniya su ne masu kiba malam kiba dai matsala ne kurum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته